وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مسيرها ومرجوها إلى النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية واعلموا يا عباد الله إن إنا لله وإنا إليه راجعون فإن الله سبحانه وتعالى لبالمرصاد يعلم ما نخفي وما نعلن ولا يكفى عليه في الكون كافيا أما بعد إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راء في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى عباد الله إن شبابنا اليوم في خطيرة من من الأخطار كثير منهم لا لا يغتنمون شبابهم بإقامة بإقام الصلاة وتلاوة القرآن وأداء حقوق الوالدين لكن حياتهم جميعا في اللغو والرفث وفي وفي الامور لا ينفعهم في حياتهم ولا بعد مماتهم عباد الله يقول العلماء كل من عاش شابا وكل من شاب شابا وكل من شب شاخا وكل من شاخ مات فإن هذا طور بعد طور على من طال عمره فاتقوا الله يا شبابنا واتقوا الله في أعمالكم واتقوه سرا وعلانيا فإن كثير من الشباب لا يكتمنون أوقاتهم بما ينفعهم ولكنه باللغو وما يضرهم وما يشغلهم عن الله وما يشغلهم عن إقام الصلاة وما يشغلهم عن الأداء حقوق الوالدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اللهم ربنا زينا بزينة الإيمان وأكرمنا بكرامة التقوى وجملنا بالصحة والعافية يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونسأله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا أما بعد يومنا مسلمي بسا باين قدبة الحاجة da umarni da mu ji tsoron Allah ɓoye da bayyane mu san Ubangijinmu ya san duk abin da muke aiwatarwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ya ku wanda kuka yi imani, damanin malama suna faɗa babu ‘yan gatan Allah kaman wa'yanda suka yi muminai. Duk sanda Allah ya kira masu imani, to imma alkhairi zai umarce su. ko sharri zai hane su ka san ku duk mutumin da yake aka ce yana neman ka wane ka zo in ka zo ko dai ya ja kunnanka akan kar ka yi mummuna fa ko kuma ya faɗaitar da kai je ka aikata kyakkyawa kaza ka tabbata baka da masoyin da ya wuce wannan a duniya yan wa musulmi ta wannan shine soyayya tsakanin Allah da bayinsa muminai da haka duk sanda Allah ya kira bayinsa muminai wallahi mu kasa kunne mu jimi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayina wanda kuka yi imani kuka aikata nagartaccen aiki bisa tsoron Allah ku an fusa kuma ahalikum nara ku kare ku giciye ku tare ku tsorace ma kanku da iyalanku wutan Allah wallahi wutan Allah tana nan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta fara fatsan da ya halicce ta haka hadisi ya tabbata. Allah ya yi wuta ne fara, wuta asalin ta fara ce, ka duba duwan abin da yake fari to fara ce fat, sanda Allah ya halicci wuta, domin a jefa wa'yanda zai wa azaba gobe kiyama Allah kiyashe mu. Ta yi shekaru, shekarar ɗari biyar tana faran nan tsaban cin kanta da kanta tare take ta koma ja ta kuma shekara ɗari biyar tana ruruwa tana ci ta koma baƙa wutar da za a sa ɗan wuta baƙar wuta ce ‘yan uwa musulmi wallahi ba wai baƙi ne na ai ai ta bar kaman jan wuta mai yiwa ta ɗanyi sauƙi ba tsaban ta wuce matsayin jan wuta ne ta kuma baƙar wuta saboda tsaban azabanta ‘yan uwa musulmi to irin wannan Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ku kare ku giciye ku yi garkuwa a karan kanku tukun da kuma iyalanku daga wannan wutar kuma wallahi Allah bai yi wuta ta zauna ta ci babu ba Allah ya ce wa ƙudu hannasu wal hijara makamashin da za su zauna a cikin wannan wuta mutane ne da duwatsu ƙuduha annasu wal hijara mutane wato abin da ke cikinta makamashinta mutane da duwatsu sannan akwai kuma ma'aikata a cikinta Allah ta'ala ce alaiha mala'ikatun gilazun shidadun akwai mala'iku wanda malaman tafsiri suka ce masu tsanani wasu suka ce wanda girmansu ya kai ya kawo sun tsananta wajen duk inda kake ji kai kato ne a ce maka wai 'yan wuta tafiya kafaɗan ɗan wuta zuwa kafaɗansa ɗaya daga allon kafaɗansa zuwa ɗaya tafiyan, tafiyan kwana uku, komin saurin mai tafiya, haka zai yi tafiya sai ya kwana uku tukun ya samu faɗin kafaɗan ɗan wuta. Tsaban girmansa ɗan wuta ba wai halittanka na kai wannan ɗan tsigigi da kai a mutum, akan haka za a sa ka a wuta ba a kafaɗan ɗan wuta ‘yan uwa musulmi, wallahi tafiyan kwana uku ne daga allon kafaɗa zuwa allon kafaɗa. Ɗan wuta babba ne, amma duk idan wuta ta markaɗa shi sai ya lalace a sake mai da halittarsa to irin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa mu kiyaye kanmu ga aukawa cikin ta uwa musulmi mu kare kanmu ba wai mu kaɗai ba da kuma wa da iyalanmu makamashinta wuta da duwatsu wato mutane da duwatsu dutsen ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inda dutsen duniya za a ɗauka a sa a wuta da zai ƙone kamar yadda busasshen auduga zai ƙone a cikin wutan duniya ‘yan uwa musulmi dutsen da zai je ya zama shine kan da garkin tattara wuta ya daddanne ta bayan an zuba ‘yan wuta a ciki wallahi shi ma dutsen sai an sa masa ƙadamin da ya bar matsayin dutsen duniya ya zama shi ma dutsen wutan jahannama sunansa kafin ya wanzu a ciki ‘yan uwa musulmi saboda haka mu kiyaye kanmu daga wutan Ubangiji tun a nan gidan duniya mu aikata kyawawa mu nisanci munana. Sai Allah ta'ala ce da iyalanmu abin da ya sa muka yi haka ‘yan uwa musulmi cikin matasanmu wanda suke da ainihin wato, wanda su muke tunani a kan su zama su ne magadan bayanmu. Da yawa daga cikinsu wallahi sun auka cikin wani yanayin shagaltuwa ba karatu ne wato yau maudu'in mu akan matasa. matasa 'yan wa musulmi kuma kar mujimin ce matasa bulali ya ce da bata bar kowa ba idan wane matashi ne kai kuma ai uban matashi ne dan wa musulmi idan wane matashi ne kai uban matashi ne idan wane matashi ne kai yayan matashi ne in kai ba matashi bane ba idan wane kaza ne dole kana da alaka da wani haƙƙi wanda wani matashi yake a kanka 'yan uwa musulmi da yawa daga cikinsu wallahi sun auka cikin ababuwa da ba shi da kyau wanda ya samu asali daga gurin yahudawa wanda, ba, wanda suke rayuwa irin rayuwar da allah ya ce dabbobi ne su kuma sun fi dabbobi lalacewa wallahi duk wanda ba shi da la ilaha illallahu a duniyan nan komin wayewansa dabba ya fi shi in ji allah subhanahu wa ta'ala wanda yake musulmi wallahi shine wanda yake rayuwa a hasani takwim shine cikakken mutum musulmi shine mutum a bayan ƙasa duk wanda ba musulmi ba ko ya rike addinin gargajiya ko ya rike ta kaza ko ya rike na tsafi ko ya rike na gunki ko ya rike na kowa ko ya rike bautan wani mutum ma komai ka rike wallahi tallahi dabba ya fi dabba ya fi duk wanda ya rike wani abin da ba Allah ba Allah ya ce, Ola'ika kal an'ami balhum adal ya ce, duk wanda bai yi imani da Allah ba kamar dabba yake, kai ya fi dabba ma dabbanci in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yaya za a yi mu ma'abuta la ilaha illallah, mu ma'abuta salloli biyar hamsa salawati, mu ma'abuta azumin ramadana mu ma'abuta ba da zakan dukiya ma'abuta ziyartar ɗakin Allah mu wanda Allah ya ɗora ma kan mai wa iyaye biyayya mu yanda Allah ya halicce mu a matsayin mu kasance masu adalci a rayuwar mu mu zan musulmi masu umarni da hani masu ku ci kaza kar ku ci kaza ku sha kaza kar ku sha kaza mu da Allah ya ɗora mu kan shari'a da dokoki yaya za a yi mu auka cikin caca matasa yanzu sun lalace wai abin ta wuce ma ga ka kalli kwallo ta ishe ka abin ya wuce wannan lalacewa an kai ga bari in sa naira ɗari biyar ko fa in sa dubu ɗaya a cacan kaza da kaza yan uwa musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda irin wannan matasa wa inda suka mai da cacan bal damanin daga can gurin wanda suke yi su shine ibadarsu ba su da hayyi Allah salati ko ba ka ba ba su da hayyi Allah falahi ba su da komai rayuwar dabbobi suke yi kasu baka sha'awa a wannan sabgar kwallo a nan suke sanyi a nan suke dukiya a nan mai kuɗi wane ya zama wane a nan kaza ya zama kaza a nan kaza ya faruwa duk rayuwarsu a wannan ta ƙare haka ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa za su rayu da ranar jakuna da dare dawaki ba su da wani abu da garin Allah ya waye kuma haka haka za su rayu su ƙare ba su da bambanci da dabba sun mafi dabba dabbanci. to kai ma abuci la ilaha illallah mu yi haɗa ka da wannan sabgar na haka wallahi yan wa musulmi musamman matasa da kuma mu iyayensu mu kiyayi kanmu wallahi mu kiyaye wannan aya da Allah ta'ala ya ce ku an fusa kuma ahlikum nara wallahi yara da yawa yanzu wani ka ganshi da wayar kaza a hannunsa yana tsada babansa bai san kaza ba caca yake suke yi su sanya caca su sanya kaza suna yi to yanzu idan yaron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alkiyama in ta tsaya azaban zafin rana ya ishi jama'a ba wanda yake inuwa sai mutum bakwai a cikin mutum bakwai ɗin nan Allah ya zaɓe ka ya kai matashi ya sanya ka a cikin wannan mutum bakwai masu samun aminci gobe kiyama shine saurayin da ya tashi a cikin da'a ga Allah hidimansa karatu hidimansa zuwa masallaci hidimansa biyayya ga iyayensa hidima ga iyaye wannan fa shine saurayi kwaya ɗaya wanda gobe kiyama zai shiga cikin inuwar Allah banda shi babu wani yan uwa musulmi kuma kai asaran wannan rayuwa taka daga shekara goma sha biyar zuwa talatin da biyar shine fa rayuwar samarta shi ne rayuwar samarta fa to a wani lokacin ne za ka zama a nan ka haddace ƙur'ani a nan ka goge da sallolin farilla a nan ka koyi azumin nafila a nan ka koyi shafa'i da wutiri a nan ka koyi da katayil fajari a nan ka san yi wa iyayenka hidima a nan za su more ka sai ka kare a gidan kwallo ka kare a cacan bal ka kare a kaza ka zo ka yi ka je ka kalli kwallon da ido ka zo ka hauta akan wayarka ka je ka yi ta da karfinka ka je ka yi da kaza duk ka kare wannan shekarunka masu tsadan a cikin asara da fagauci da bata lokaci iyayenka ba su more ka ba kai baka taimake su ba ba su ji daɗin ka ba yan uwa musulmi mu farka mu farka mu ji tsoron Allah wani uban da ya kai ga samun rauni da lalacewa shi hakan mu yayansa burgewa suke yi ai yayansa ne suwa ne ko ma shi yake musu wannan kayan alatin ko da sanin sa ma suke yi bayya wani gudumawar bari su yi kaza bari su daina shi duk wannan bai dame shi ba don haka ku an fustakum wa ahlikum nara mu kiyaye wutan Allah wallahi wutan Allah idan Allah ya tanada wa mutum wuta gobe kiyama sai ya shiga tun a duniya zai shiga zai shiga zai shiga cikin ta in akwai wutan mutum a gobe kiyama sai ya shiga ko inda akwai wutansa gobe kiyama sai ya shiga an ajiye mar to tun a rayuwarsa ta duniya zai shiga cikin wutar ta yi kunci rayuwarsa ta yi tsanani baya karsashi baya albarka baya kaza shine fushi shine hasada shine kyashi da wane gulman wane duk sai ya ƙara rayuwar irin ta 'yan wuta domin daman ita aka tanada masa 'yan wa musulmi saboda haka mu kiyaye muna kira ga matasanmu ubangiji subhanahu wata'ala da kansa a cikin kafi ya ce mi ya ce matasa ya ce ba wanda zai ba ku labarin ashabul kafi sai Allah da kansa ya ce na hannu na kusu ko mu za mu ba ku labarin su in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba mai baka labarin ashabul kafi sai Allah da shi ya san gaibu innahum fityatun amanu bi rabbihim wallahi Allah yaban matasa yake yi duk inda Allah ya ce matashi cikin Qur'ani wallahi yaban sa yake yi ba inda Allah ya kushe matashi ba inda Allah ya kushe matashi to ya za ka yi da Allah ya yabe ka ka zo ka shiga cikin rayuwar da ba taka ba rayuwar turawa ba kuma turawa ba rayuwar kafare don tura akwai musulmi an fahimta ko akwai musulmin da sun fi bakar fata dubu ko ba ka bane ba musulunci bai san wane kaza wa wa wa wa kaza ba ko larabawa ko turawa ko bakar fata wa ko duk waye ba ruwan musulunci da wannan musulunci imani yake duwawa kawai na aka rayuwar kafirai me ya kawo ka cikin cikin cikin rayuwar ɗan uwa musulmi da haka wannan saƙo ne zuwa ga matasanmu mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah musu malaman sun halasta ka je ka yi wasan motsa jiki na bol a bisa dokokin ba za ka yi tsaraici ba ba za a yi da caca ba ba zai shagaltar da kai daga jin Allahu akabar ɗan farkon mai kiran sallah ba da dokokinta aji aji aji aji a gurin malaman malaman malamai menene hukunce hukuncen ya aka yi kwallo ya halasta in ka ce dole sai ka yi kwallo in ta wannan zaka motsa jikin naka to sai ka je ka ilmanci abin yadda ba ka saba ma addinin ka ba to kashi 90 na matasan mu an sabo inan dokan kuma ba damu da an saba ba wannan din ma bai ishe ka ba sai ka je ka gansu suna yi duk wannan bai ishe ka ba sai ka saka caca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka sako ne zuwa gare mu mura aka ce man asha shaba wa man shaba shabba wa man shabba shaha wa man shaha mata haka malamai suka ce man asha shaba duk wanda Allah ya bashi tsawon rayuwa daga ranar aihuwansa zai yi samarta ko ba haka ba kuma duk wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa bayan samarta zai firfira kuma duk wanda Allah ya sa ya firfira zai tsufa kuma duk wanda ya tsufa wallahi zai mutu ta dai kenan ko ba shine bayanin ba duk a ce an baka tsawon rayuwar kai kai tabin matakai ƙarshen ka dai mutuwa ne to babu rayuwa mai tsada irin rayuwar samarta ubangiji Allah ya sa Allah ya sa ƴaƴanmu da ƙannanmu matasa wanda suke samari mu mun wuce layin samari duk wanda yake da shekara talatin da biyar in ji malamai suka ce karka ce kai saurayi ne ba sai ko ka yi aure ko baka yi aure ka fita a cikin samari bayan shekara talatin da biyar shekara ashirin ake yin rayuwarsa to a cikin wani lokacin kuma ake lalacewa sun ce za su dafa mu da ruwan sanyi su kafiran duniya ga alamar da ruwan sanyi za su dafa mu mu dafi lilis to gashi nan ba su ɗauko kaza ba sun kawo mana kayan shagaltuwa sun kawo caca sun kawo ɓata lokaci samari an koma kaza an lalace an yi kaza sun shiga cikin ƙungiyoyi da ɗariƙu sun lalata abubuwa sun shiga a fakaice sun mai da 'ya'yan musulmai masu kama da kafirai sun mai da kaza an furucin kafirci ya fita a bakin musulmi duk daga shirin yahudawan duniya wallahi tallahi yake ubangiji Allah mana maganin sharri Allah inganta matasan mu ya Allah Allah ka inganta matasan mu ya rabbal alamin Allah ka albarkance su ya Allah Allah ka sa su farka ya Allah Allah ka sa su farka su zama masu amfanin kansu masu ɗoruwa kayin tafarkin da Ubangiji Allah ya yabe su a cikin Alƙur'ani manzon Allah sallallahu ya yabe su a cikin hadisansa Allah ta'ala ka sa matasan su zama haka ya rabbul alamin Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya rabbul alamina ya Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka baiwa iyaye ƙwazo da zabura wajen ganin sun sa ido cikin lamarin 'ya'yansu ya Allah Allah ka ba su ƙwazo da zaburowa su sa ido su ga me 'ya'yansu suke yi ne mi ɗanka ya mallaka ta yaya mallake shi ubangiji Allah tabaraka wata'ala ya sa iyaye ku ji- mu ji tsoron Allah mu sa ido akan ƴaƴanmu da ƙannanmu da jikaninmu da da abin da Allah ya ɗora mana amana na marayun gaban mu ko kaza wa kaza yaya muke ciki ne akan ka'idar Allah muke ne shin Allah fa zai tambaye mu amana fa wanda muka haifa a cikin mu ne ko marayan wani muka rike ne ko kaza muka rike in mun bari sun lalace wallahi gobe kiyama ba za su tafi wuta mu kuma Allah ce mana mu je mu aljanna ba wallahi ba zai yi ba sai mun sai mun je mun yi gwanan gwala gwala da su din gaba daya ko da mun ko da mun aikata mai kyau ubangiji Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan marigayen ya rabbul alamin ibtila'i da ya samu na hadarori da ababuwa da aka samu rashi Allah ka ji kan marigaya Allah ubangiji ka kai rahama kabarin su ya rabbul alamin ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu zaman lafiya cikin kasan mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya rabbul alamin Allah tabaraka wa ta'ala dukan musibu da bala'ai ka yaye mana ya Allah Allah ka sa mu ɗori kan kan tarbiyyan addinin mu Allah ka inganta mana halayen mu don rahamar ka ya rabbul alamin Allah ba don dabarar mu ba Allah ba don iyawan mu ba tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen masoyi annabin tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam